ɗari da goma sha hudu to ita ce ta tamanin daidai ita wannan sura kuma tana da suro tana da sunaye da yawa ana ce mata suratu abasa kamar yadda yake a rubutu kuma ana ce mata suratul a'ama sura wacce take maganar makaho za a ji wannan makaho ne wanda irin kuma kissa ke tattare da shi kuma ana ce mata suratul safara wato sura wacce take maganar mala'iku masu rubuta alqur'ani da umarnin Allah tun daga Allahul mahfuz wannan sura tana da ayoyi 40 da biyu kuma ta kuma makiya ce kafin manzon Allah ya hijira aka sauka da ita tana farawa da bismillahir rahmanir rahim abasa wa tawalla manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daura fuskarsa shine abasa ya daura fuska wa tawalla ya juya baya me yasa haka an ja abul a'ma saboda wani makaho ya gogunsa an gane ko ya daura fuska ya juya baya saboda wani makaho ya gogunsa sai Allah ta'ala ya ce wa ma yudrika la'allahu yazakka me ya sanar da kai me yuwa ko kuma ana kaunar wannan makawon da ya zo gunka yana neman ya samu tsarkakar zuciya ne kai kuma gashi ka daura fuskarka game da shi ka juya baya ba saurare shi ba sallallahu alaihi wa sallam wa ma yadrika la'allahu yazakka an ce asalin kalmar yazakka din ya tazakka ne sai aka shigar da wannan tawun din a cikin zayun sai zayun din ta samu shadda sai ya zamto yazakka wato yana neman ya tsarkaka me ya sanar da kai zai yi ma ana fatan ya nemi ya samu tsarkaka ta sanadiyar bayanan da za ka yi mashi auyar zakaru shi ma cikin irin wancan tsarin ma'ana auyar ta zakaru kenan ko kuma a'a ya saurari wa'azi daga wajenka ya rasulallah ya saurari tunatarwa daga wajenka fatan fa'ahu zikira sai wannan wa'azi ya zauto ya amfane shi fatan fa'ahu zikira ko kuma ka ce fatan fa'ahu zikira u sai ya zauto wa'azin ya zauto ya amfane shi ai dai yi amma man istagna amma ko wanda shi ko ya wadatu da dukiyar da yake da ita ya zanto ba ruwan shi da abin da ke tattare da kai na alqur'ani da wahayi da musulunci wanda ya zanto haka fa anta lahu tasadda gashi kai kuma kana ta bizira kana tafiya gun shi kana gabatar mai da bayanai na addinin musulunci ba an tarbu ta sadda wa ma alaika Allah ya zakka ai babu wani laifi akan ka ya rasulullah dan idan ya zanto shi wannan mawadacin bai tsarkaka ba idan bai tsarkaka ba ya ga addinin musulunci babu wani cutarwa a gare ka ko wani laifi a gare ka wa amma man ja'aka yas'a amma wanda ya zo wajenka yas'a yana ta sauri shi wancan makaho kenan wa huwa yaksha gashi kuma yana jin tsoron Allah fa anta anhu talaha sai kuma kai din nan ya rasulullah sai ya zanto kana ta shashagaltuwa game da shi kana kyale shi shine fa anta anhu talaha wannan ayoyi guda goma ko mun karanto su irtijalan a gurguje amma sun kunshi abubuwa da yawa wato asalin saukar surar kamar yadda muka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan so san yadda yake so ne duk duniya kowa ya zama musulmi duk wani abin da zai shafi al'ummar nan da kunci ko ya yake to manzon Allah shine farkon wanda abin ke takura masa da shaida alqur'ani saboda ya ce azizun alaihi ma alaitu duk abin da zai sa ku shiga cikin takura to yana da nauyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah ne ya samu wata hanya yadda yake ganin kusan mutanen maka gaba ɗaya za su musulunta shi ne akwai wasu manyan mutane sun zo wajensa suna mai tambaya game da musulunci ya yi masa bayani har da abu zahal fa akwai walid bin mugira akwai shaiba ibn rabi'a an gane ko akwai kuma utuba ibn rabi'a su biyar ne suka zo wajen manzo Allah suna mai tambaya game da musulunci shi kuma manzo Allah yana yi musu bayani to a cikin kuma korafin da suke yi dama cewa su ba ko da ba su musulunta sai dai annabi ya ware musu wata rana daban su mawadata manyan gari ziyarci fadar annabi ya karantar da su addini wa'ansan talakawan da makahin da guragun da sauransu su kuma su zo a wata ranar daban an gane ko to sun faɗi wannan suna cikin wannan hewa tattaunawa da manzon Allah to shi kuma wancan makaho ya taho makahon sunan shi Abdullahi bin Ummi Maktum shine makahon da manzon Allah sai da ya wakilta shi ya zauna halifancin annabi na ba da sallolin farilla idan manzon Allah ya tafi yaki sai da aka yi haka sau goma sha uku sau ɗaya bayan ɗaya sau goma sha uku yana zamowa halifan manzon Allah a Madina wajen ba da sallah idan manzon Allah ya fito yaki shi Abdullahi bin Ummi Maktum din nan kuma shine wanda ya taba zuwa wajen manzon Allah ya ce ya Rasulullahi ni makaho ne ba ran da dan jagora ga madina tana da fazazzabai da macizai ka sama man uzuri in ki zuwa sallar jami manzo Allah ya ce mashi eh an samu maka har ya tafi sai manzo Allah ya ce a ce ya dawo da ya dawo ce kana jin kiran sallah ya ce ya ce to ka amsa kuwa an gane ko gaban ya ce biyar dan jagora kuma ga madina tana da fazazzabai da sauransu to amma dai sai daga baya ko musulunci ma'aikin Allah ya yi rangwame an sanya wannan hukunci so da akwai wani mutum wanda ana ta mashi itibani bin malik wanda shi ya dan ganin shi ya ragu ne ba kadan ya tsira banzan Allah ba zai iya samun zuwa jami'i ba saboda akwai wani rafi tsakanin shi da masallacin da yake zuwa jami'i ai mai afuwa manzan Allah kuma yace an mai afuwa har yace so yake manzan Allah ya zo gidansa a a wani guri yau manzan Allah sallah a gurin abu manzo Allah ya mai sallah a gurin sai shi kuma ya rike gurin gurin sallah saboda neman albarka kuma manzo Allah din yazo ya ansa mai ga yadda ya mai sallah kuma ya bashi izini cewa duk idan ruwa ya yawa tun da gashi bai gani sosai to ya zauna gida ba sai ya je zama kaga wancan hukuncin an janye shi to shine da wannan makawa Abdullahi bin Ummi Maktum to shi bai gani manzo Allah ya kawo yana ta kokarin wayar masa da kai idan suka zama yan cikin gida ai za su gane da sunan talakawan da ɗaya ne to shi manzo Allah abin da yake ta jin daɗi kenan yana ta gaya musu shi kuma wancan makawo ya taho dama ana korafi a kan yana ta ya rasulullah allimni mimma allamaka Allah ya ma'aikin Allah ka sanar da ni daga abin da Allah ya sanar da ni shi kuma manzo Allah bai san bai ji daɗin yadda mutumin nan ya zo ba kamar yana nema ya ruguza wancan abin da ake kokari a hada sai manzo Allah ya faɗa a cikin zuciyarsa kamar yadda ya zo cikin hadisi a idza idza idza wa idza takallamtu hadha al-a'ma a zuciyarsa idza kallamtu hadha al-a'ma in ni magana da wannan makawo sai yaquluna inna ma adba'uhu al-umyan wal fuqara an gane ko waɗannan manyan mutanen za su ce to ai shi kenan dama mabiyan nashi daga talakawa sai makabi da sauransu daga siyayyu bari dan kyale shi ba dan ba dan bai da daraja gona ba sai dan su waɗannan a samu su shi manzo Allah ke kuma da shari'a wannan daidai ne to amma a hakika ta ubangiji shi kuma wannan ba daidai bane saboda shi Allah ya san waɗannan mutanen waɗannan din ba za su taɓa musulunta ba shi Allah ya yanke musu haka da aka magana magana a shiryar da su shi a wajen Allah ya san wannan ba zai yiwu ba da ka ga a shari'a abinda manzo Allah ya daidai ne a kokarin jan hankalin wasu saboda shi wannan ayyukan cikin gida ne dama yana ci wa'ansu ko in aka shigo da su su kansu za su shigo su taimaki addini kuma mabiyansu za su zo su musulunta wannan shi ne abin da malamai suka bayani a hakika a shari'a manzo Allah ba wai laifi ba amma shi Allah tabaraka wa ta'ala yayi wannan zargin ne bisa kan hakika shi Allah ya san ba za su taɓa musulunta ba wannan da haka wa'azin da ake masa da jan hankalin ba zai taɓa yi masa amfani ba gara a zo a sanar da wannan abin da zai amfane shi to sai manzo Allah ya kawo da kansa ya bata rai shi kuma gawo yana ta gaskiya bane suna ta babu laifin cikin abin da kake faɗa to sai wannan ayar ta sauka a basa wata wanda an za a to kuma tun lokacin da ta sauka malamai suka ce da akwai abin da manzon Allah zai boye da ya boye wannan wallahi saboda a basa wata wanda an za a bul'ama ayan gaji basar da muka yi ɗaya kenan sannan na biyu kuma suka ce akwai tsananin wato tausasawa daga Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga manzon Allah a wannan ayoyin in kuka lura wato abasa wa tawalla yana ishara zuwa ga manzon Allah da shi yake amma sai aka ce abasa ya daura fuska an gane ku ba a ce wai ka daura fuska ba kuma gashi Allah da manzon Allah yake magana amma sai aka nuna kamar wani wanda bai nan ne ya daura fuska ya bada baya saboda makahu ya zo mashi ba ce ka daura fuska ka bada baya ba saboda makahu ya zo maka wannan irin maganar malamai suka ce inda Allah zai gaya manzo Allah irin wannan kai tsaye to sai zuciyar shi ta fashe saboda sanin girman Allah ne amma sai Allah ya ce ya ya daura fuska ya bada baya saboda makahu ya zo masa suka ce wannan ya yi daidai da wasu ayoyi guda biyu masu kama da irin wannan akwai wata aya cikin suratul tauba inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa afallahu anka lima azinta lahu ita an yi wa manzon Allah zargi din cewa dan me ka ba munafikai izinin zama gida suka su tafi yaki to amma saboda an san aka faɗa haka ta farko zai shiga damuwa mai tsanani to sai aka fara cewa an yafe an gane ku kamar yanzu da wani misali kayi mai wani abin da yake ganin ba haka ya gabata kai ba sai fara cewa ne zan gaya maka wani abu da ke mun wanda ba haka ya gabata kai mun ba amma dai ka sani cewa ba komai na ya ce ba matsala kawai haka ai tun farko za ka saki zuciya ko ka tabbatar da cewa ba ba ba wani abu ne wanda ya zama san na tashin hankali to haka Allah ya ce afa Allahu anka lima azinta lahu har ila yau cikin suratul tauba akwai ayar da ta zo laula kitabun min Allah sabaka lamassakum bima akhadtum azabun azim lokacin da aka yi yakin badar an kamo manyan kafirai manzo Allah ya kan nemi shawarar sayyidina Umar da sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar sai ni a wajena wa'anda mun kamo mu kakkashe su kawai ni ga dan uwana nan cikin kafirai a bani takobi in kashe shi kai ma ga wani nan gurin naka ya rasulullah ka kashe shi Abu Bakar ga dan shi nan an kamo ya kashe shi daga nan duk sai mu kashe su gaba da sai da na'u bakar ce shi dai a shawarar sa al'abi ya falsa sai manzo Allah ya zama shawarar sai da na'u bakar sai Allah ya saukar da cewa laula kitabun min Allah sabaka ba dan littafi daga Allah wanda ya rigaya ba lamassakum bima aqasama azabun azab da azaba mai girma ta shafe ku cikin abin da kuka karba kaga sai da aka fara cewa laula kitabun min Allah sannan aka kawo magana to wannan abu na farko abu na biyu ke abu na uku cikin waɗannan ayoyi wato shi wannan makaho tun lokacin da aka dafa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki wani mataki da da wannan makahon ya zo fada sai manzan Allah ya dauki mayafi sai ya shimfida masa sai ya ce marhaban biman atabani fi rabbi azza wa jalla ina lalai maraba da wanda ubangiji na mai girma da daukaka ya zarge ni ta sanadiyarsa an gane ko idan ya zauna akan wannan mayafi na manzan Allah sai kuma manzan Allah ya ce mishi halaka min haza akwai abin da kace bukata a kawo masa duk ba saboda wancan abin da Allah ya ga mai so dai kuma an gwada mai ba matsala kuma gashi ba kuskure bane ba laifi bane amma ya ci gaba da yi mai haka kuma wannan makaho kamar yadda tarihi ya zo ya yi shahada a yakin kadisiyya an gane ko ma'arakatul kadisiyya ya ga musulmai suna guduwa ah ita zamanin annabi ba haka ake haka ake yakin nan ba yace ku bani makamai ni kun gaba gani nake ba ya sanya alkabba da rauni yace a bani ya tayi wajen kabiyar suka ce kaga wani mutum mai tsaurin ido sai sai ana guduwa shi yana tawo aka taho a anan da ya shahada radiyallahu ta'ala anhu to so da haka wannan mukahu a kan sani Allah ya saukar da wannan kaga a hirdin mu kamar yadda Allah nan gaba zai ce kalla inna ha tazkira shi manzon Allah a hakikatan ba ba da shi yake dan mu ake shi manzon Allah bai kyamata ainihin talakawa an ce talakawa a fadar annabi kamar sarakuna su an gane ku wa yusafihu al-ganiyya wal faqira manzo Allah yana ba da hannu ya gaisa da mawadaci yana ba da hannu ya gaisa da talaka an ce ma walil fuqara ziyadatul i'tina min rasulillah talakawa suna da ƙarin kulawa da manzo Allah yake man sama da mawadaci da fata an gano wannan to kuma an ce tunda waɗannan ayoyi suka sauka manzo Allah bai taba daura fuskar sama ga wani talaka bai ƙara akwai ala'ayin halin kun bai ƙara bijira zuwa ga wani mawadaci dan wadatarsa ba ya taso yana nan nan da kai dan wadatar ka bai ƙara yi ba tunda Allah ya ce wa wa amma man za aka yi sako wa huwa yakhsha fa anta anhu talaka ga wancan a basa din kuma wa amma amma man istagana fa anta lahu tasadda sai manzo Allah ya janye wadannan abubuwan gaba daya sallallahu alaihi wasallam to kuma haka halayyar mutayen adam take talaka a mai da shi ba kowa ba dan mu aka yi mai kudi mawadaci shi kuma duk abin da zai yi a nuna shi ne daidai rahimallah alqa'id ko in ce walillahi dabrul qa'id da yake cewa innal ganiyya idza takallama bil khata qalu sadaqta wa saddaqu ma qala wa idza al faqiru asaba qalu kulluhum aqta'ata ya hadha wa qulta balala إن الدراهم في الأماكن كلها تكسر الرجال مهابة وزمالا وزلالا فهي الكلام لمن يريد فصاحة فهي فهي السلاح لمن يريد قتالا yace a wannan zamanin idan aka samu wani mawadaci ya faɗi wata magana ko ta banza ce yan fara gaba da ya ce taron fiye da gaskiya ne gaskiya ne sai a gaskata abin da ya ko sai wannan balbailar fara ce mara yan fada inda yan fada ne na hakika za su ce yi gaskiya ne ita amma kuwa idan mawadaci an gane ko idan ko talaka kai sai ya zo ya faɗi wata magana ta gaskiya to gaba ɗaya za su rika cewa ai ba gaskiya ba ne wannan kuskure ka faɗa wannan bata ne ka faɗa ita ke yanzu dai kuɗi a wannan zamani suna suna tufatar da mazaje kwarjini da kuma ainihin daraja yace kudi su ne iya zance ga wanda yake so ya zama mai fasaha kuma su ne makami ga wanda yake so ya je gun yaki to amma ba ana ne wai na gaskiya ba a lura da wannan yana ne haka al'ada galibin mutane suke to Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu ya kuma ban mu ala siratul mustaqim sai Allah ta'ala ya ce kalla innaha tazkira kalla inna لها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة Allah madaukakin sarki ya ce kalla innaha tazkira kai ba haka ba wannan an ce kalla din ma'anarta fala taf'al misla zalika kar ka ƙara yin irin haka domin ƙa'ida an ce ka rika bijirar da kanka ga mutumin da bai san kimar ka ba an ce hakan kaskanci ne akwai al-Imam al-Alusi mai littafin Ruhul Bayan tafsiri ne babba yana cewa ni ko tafin hannuna yace ba zai zauna ba zai zauna da ni cikin mutunci ba zan iya ce mai ya tafi ya bani guri karewar dai kusanci kenan da ba ta an gano wannan Allah ya ce kalla kar ka ƙara yin irin wannan ya rasulullah innaha tazkira lallai wannan ayoyi da muka karanta maka muka nuna maka kar kai haka wa'azi ne ga yan baya faman sha'a zakara duk wanda ya so daga cikin mabiya sai ya tunatu da wannan wa'azi da aka yi sannan kuma fi suhubin mukarrama wannan wato ayoyi suna cikin wasu littattafai ne abubuwan girmamawa fi suhubin mukarrama kenan suna cikin wasu takardu abubuwan girmamawa a wajen mala'iku qur'ani gaba daya Allah ya umarci Jibril ya dauko shi daga lawhul mahfuz sai ya zo ya bada shiftarsa ga mala'iku suka rubuta shi a wasu takardu gaba daya a lailatul qadr akai wannan da akai haka sai ya rika an so shi kadan kadan kuma yana kawo manzon Allah a cikin shekaru wato 23 abin da ya faru kenan shi yasa Allah ya ce fi suhubin mukarrama tana cikin wato wasu takaddu masu girma a wajen Allah marfu'atin kuma wadanda suke ababan daukakawa madaukakan takaddu mudahharatin kuma wanda suke tsarkakan takaddu mala'a shaydanu ba su iya zuwa inda suke ballantana su taba su ko su iya rage wani abu ko su kara tsarkaka ne daga wajen Allah yadda suke haka suke wata aya tana cewa lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah shi alqur'ani duk idan za a taho da shi to yana da mala'iku akwai yan gaba akwai yan baya suna kara alqur'ani har sai an isar da shi wajen manzon Allah daidai da daidai ba wani aljani ko wani shaydani da ke da ikon ya shiga ya rage ya rage wani abu ko ya kara wani abu za su rika bada kariya ga alqur'ani har a isar da shi wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bi aidi safara kuma wannan takaddu suna a hannayen wasu mala'iku marubuta irin wanda na faɗa da su dan safaratin din nan marubuta kenan in ka ce safara kataba kenan a gane wannan ya, ya rubuta kenan shi yasa Allah ta'ala ya sufanta Yahuda ya ce masar lazina ko hummilut tawrata summa lam yahmiluha kama sal himari yahmilu asfara kamar misalin zaki ne wanda ke dauke da littattafai wanda aka rubuta su ne asfara bi aidi safara kiramin kuma masu girma mala'ikun bararatin mutanen kirki nagartattu a hannayensu ake an so wannan alkur'ani mai girma ana iso da shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma albishirin musamman ahalin alkur'ani albishiri mai kyau ma'aiki alaihi salatu wassalam a hadisinsa yana cewa wato wanda ya kware da karatun alkur'ani almahiru bil qur'ani kenan wanda ya kware da qur'ani ma'a safaratil kiramil barara yana tare a darajar shi tana nan tare da waɗannan mala'iku managarta marubuta masu girma din nan inda ka zanto kai makwararre ne wajen alkur'ani to manzo Allah ya ce tare kake da waɗannan mala'iku wanda Allah ya sabanta su da kiramin bararatin yace safaratin kiramin barara to kuma wanda ke yin karatun Qur'ani da kyar da kyar shi kuma shi ma kada gwiwar shi ta ta fadi ya ji cewa kamar ko shi wulakantacce ne ko bai da daraja a sai shi wallazi ya qara'u al-Qur'ana wa yatata'atu bihi wanda kuma yake karanta Qur'ani yana ta karantawa da kyar da kyar yana ta wa'in wa'in da haka yake tattara baki sai ce shi kuma wa huwa alaihi shaqun qur'anin yana mai wahala amma duk da haka yana so sai yayi lahu ajran yana da lada ninki biyu da fata an gane wannan ladan karantawa daidai da kuma ladan kokarin da yake yi dole sai ya ya karanta qur'ani shi ma yana da wannan falala din to Allah ya ba mu iko kun ban mu tare da alqur'ani qutila al-insanu قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره Allah madaukakin sarki yake cewa qutilal insanu Allah an ci dan adam amma dan adam din kafiri ake nufi qutilal insanu Allah an ci dan adam kafiri ma akfara kai dan adam da kafirci yake wannan shine fassara ta farko fassara ta biyu kuma ma akfara wai menene ya sanya shi kafirci ne ga ubangijin da ya mai komai iya daga basa ko ya zanto tambaya ce ta zargi ko kuma ya zanto mamaki ne min ayi shay'in khalaq Allah ta'ala ya ce wai da wannan abu ne Allah ya halicci dan adam ne ai min nutfatin khalaqahu Allah ya halicci dan adam ne daga dugon mani faqaddarahu sai ya gwargwaje shi ya ya sanya mai komi yadda zai kama daidai da shi min zulfatar kalakahu fa qaddara summa sabila yassarahu sannan kuma Allah ya sauƙaƙe mai hanyar da zai fito daga cikin cikin mahaifiyarsa yana ba ta gano summa amatahu sannan kuma Allah ta'ala sai ya kashe dan adam fa akbarahu ya sanya shi a sanya shi cikin gabar haka za ka ce da fata an gano a larabci in aka ce kabara fulanun fulanan wane ya ya sanya wane cikin kabari da hannunsa kabara amma yake ce a kabara a kabara fulanun fulanan to wane ya yi umarni cewar a sanya wane cikin kabari to nan kaga Allah ya ce sun ma'amatu fa akbara bai ce fa kabara ku ba fa akbara Allah ya kashe dan adam kuma ya ce a sanya dan adam din cikin kabari me yasa Allah ya ce a sa dan adam cikin kabari an ce saboda girmama dan adam din ba a bar shi akan doron kasa ba karnuka ta ci zaba ta ci namun dawa su ci a wulakance ya ya tafi a haka ba sai za a za a rufe shi a cikin kabarinsa a lullube shi ko ma ne mai zai faru in bai kira mara daɗi dai an rufe shi Allah ya sa mu ga alkhairi sun ma amata fa akbara sun ma idza sha'a aishara sannan idan Allah ya ga dama kuma sai ya tada shi a ranar tashin alkiyama domin a yi hukunci na'am kalla Allah madaukakin sarki yana da bashi haka ya ce kalla kai ba haka ba bawa ne wani lamma ya ƙabe ma amara har yanzu dai ɗan adam bai aiwatar da abin da Allah ya umarce shi ba ɗari bisa ɗari bai yi ba kalla lamma ya ƙabe ma amara sai Allah ta'ala ya ce fal yanzu da insanu ila ba'ani zai faɗo wasu daga cikin nemomin da Allah ya madara ya ce ɗan adam ya yi duba mana duba na natsuwa amma da lura ya yi duba zuwa ga abincin da yake si mana sai ga abin da ya faru ga abin da ya faru har ya samu abincin da yake ci an na sababan alma'a mu din nan inda Allah tabaraka wa ta'ala mu ne muka zubo da ruwa daga gizagizai sabba zubowa sun mashakakan arzan sannan muka muka tsatsa ga ƙasa shukar da ya yi ta dinga fitowa shakka tsagawa fa'an banna fiha habba sai kuma muka tsirar da ƙwayar hatsi daga wannan ruwan sama din an gane ku shine fa'an banna fiha habba wa inaban kuma muka fitar da inabi ana ko to mu je nan gurin da أنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم الله أكبر الله تعالى يقول فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا da kuma inabi wa qadba da kuma abincin dabbobi amma danye ciyawa amma danya ita ce qadba wanda za a sanya lauje ko wani abu a rika yankanta ita ce qadba din a rike wannan da kyau wa zaituna da kuma zaitun wa nakla da kuma bishiyar dabino dabino shine nakla bishiyar dabino ko ka ce jami'in ta domin da an cire mata tawon da sai ta zama jami'i kamar yadda za ka ce ashadarar guda ɗaya ashadar da yawa addazaratu guda ɗaya addazar da yawa asamaratu guda ɗaya asamaru da yawa an gane annakalatu bishiyar dabino guda ɗaya annakalu da yawa ce haka nan ma albakar ta sani a ɗaya amma da kanta albakar sun zama da yawa akwai irin wannan tsari wa zaitunan wa nakla wa hada'ika da kuma lambuna gonaki masu manyan bishiyoyi gulba wanda suke masu bishiyoyi da yawa su ne gulba din wanda suke suke da bishiyoyi suke sarke da bishiyoyi kala kala wa fakihatan da kuma kayan marmari dukkan nau'in su wa abba da kuma abincin dabbobi dukkan jinsin abincin dabbobi har busasshe din an ce al'abu a amu min alqabbi abu din nan da Allah ya ce wa abba ya fi karadewa fiye da qabbu qabbu abincin dabbobi ne amma in yana danye kawai amma abu kuwa wannan wa abba din da aka faɗa abincin dabbobi ko danye ko busasshe ko dista ko me ya zama ab ab da fata an gane wannan wa fatihatan wa abba mata'an lahu Allah ya ce duk an yi wannan ne dan jin dadi a gare ku wa li an'amikum da kuma saboda jin dadin dabbobin ku to amma idan ranar tashi alkiyama ta zo Allah madaukakin sarki duk ba kan wannan ne zai yi muku hisabi ba zai muku hisabi ne kan ayyukan wannan an kawo muku wannan ne dan ku rayu da ba ta an gano Allah ta'ala yana cewa وما جعلناه جسدا لا يأكلون الطعام bamu sanya ƴan adam suna da jiki wai ba sa cin abinci ba wannan cin abincin ma jarraba ce ta Allah dan a ga zaka neme shi inda ya dace ko ba inda ya dace ba yasa aka kaddaro ma sai ka ci abinci in ka tara za a ce sun ci abinci kuma sai ka nemo to a jarraba ka ne a ga zaka nemo ta inda ya dace ko ko zaka ce duk ta inda ta ga dama ta ga dama ta nan zaka nemo aikin naka shi ake so a gani ranar aljama to ga wasu daga cikin alamomin sa na'am فإذا جاءت الصاخة
na'am يوم يفر المرء من أخيه وأمه وعليه na'am وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه Allah madaukakin sarki ce fa idza ja'at as-saqa idan as-saqa wato wata aba wacce take sanya mutane su rika ihu ita ce as-saqa abin da ke sa ai ihu me yasa busa ta biyu ita ce ake ma ake ma wannan takin a nan gurin a cikin karatun da muke jiya Allah ya kira ta da asabatul kubra ko sannan kuma an kira ta da asaka wanda in ta zo zaka ji ana ihu ana farmato to idan ta zo yawma yashirul mar'u min akhi rana ce wadda za ka ga mutum yana guje ma dan uwansa ko na uwa ɗaya uba ɗaya ko na uba ɗaya ko na uwa ɗaya kadai da ya ga shi zai guje mashi bai- bai so su haɗu to saboda me malamai sun ce mutum zai guje ma waɗannan abubuwan ne da aka faɗa wanda za mu ƙarasa nan gaba saboda sun yi kusura kala uku ta farko yana gudun in ya haɗu da ko ɗan uwan ko matar ko uban da sauransu zai nemi haƙƙin sa abin yin uba ne ce dama baka yi min wata biyayya kirki ba ina ne ba haƙƙi na in mata ce za ma za zalunta ta kai zan nemi haƙƙi na haka shi ma in mijin ne ba da so ta hadu da shi saboda kila ba ta gama biyan sa haƙƙin sa ba haka in dan wani wasu ce shine dalili wasu ce dalili a'a saboda yana cikin yanayin da shi bai ma tunanin kowa kawai kamar yadda ita aya ta fi goyon bayan wannan akwai likulli mri'in minhum yawma idan sha'anun yughni wasu kuma sun ce dalilin saboda ba za ka iya amfanar da mutum da komai ba a za ka iske mutum idan ya ga ɗan shi cikin bala'i wani zai gara ya goma sai ina ma dai bai gashi cikin bala'i ba dama bai masu gurin ba kawai bai san ganin shi a haka musamman in yana cikin musibar da ba zai iya kwatar da kwatar shi a wannan musibar kamar yanzu a ce mahaifinka an yanke mai hukuncin kisa tara taya za ka je kallo za ka ai ba za ka ba. me yasa saboda in ka je wata musiba ce za ka iske shi a ciki kuma ba za ka iya tsamar da shi a cikin gare ta ba to amma al'allama ta sawi yace waɗannan fassarorin guda uku duk tabbatattu ne za ka kisa haɗuwa da baban na ko mata ta ko makamancin haka saboda gudun tambayar haƙƙi din da kuma saboda al'amuran ka sun ishe ka da kuma saboda ba za ka iya yi masa komai masa duka shi yasa mutum ba zai so haɗuwa da su yau mai furar masu min akhi wa ummihi mutum zai guje wa mahaifiyarsa wa abihi da babansa wa sahibati zai guje wa matarsa kaga Allah ya kira matar mutum a matsayin sahiba ko to ishara ce, ramzi ne ana so kai mu'amala da matarka matsayin abokiyarka ba baiwarka ba ku rika fira ka rika neman shawararta ka maida ta mutum ka mutunta ta kamar yadda kuke da abokinka ita kuma ba a so taimaka irin wannan mu'amala so ake kai taimaka mu'amala irin ta shugabanta ita kuma a sashen ta tunda Allah ya kira mijin mace a matsayin sayyida wa alfaya sayyida ladal bab a gane wannan da kyau wa sahibati mutum zai guje wa matarsa wa banihi da dukkan yayan shi gaba daya wanda a nan duniya mutum zai rika alfahari da yayan shi to a ranar lahira ba ta nan gurin guje masa ma mutum zai wa sahibati wa bani li kulli imrin minhum yawma idhin sha'anu yughni Allah ya ce kowanne mutum daga cikin su a wannan rana yana da wani al'amari wanda ya wadatar da shi gabarin shiga na wani kowa na shi kawai ya sani to Allah ya sa mu ga alkhairi li kulli imrin minhum yawma idhin sha'anu yughni wujuhu وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة Allah madaukakin sarki ya ce wujuhun yawma idhin musfira to ga nau'o'in mutane guda biyu kamar yadda wani malami mai hikima yake cewa a cikin al-qasaid al-ashariya ko al-qasaid al-ashariyat yake cewa afiq fa wara al-maut darani fihima aduwwun muhanun aw habibun muhannun ranar lahira mutane nau'i nau'i biyu ne ba na uku ko dai masoyin Allah wanda zai shiga cikin farin ciki ko kuma makiyin Allah wanda zai shiga cikin damuwa da matsala to nan shine Allah ya faɗe su wujuhun yawma yuzun musfira wasu fuskokin a wannan rana suna ta haske suna ta kyalkyali suna ta walwali zahikatu kuma suna yin dariya da murmushi da fara'a Allah ya samu na cikin su mustabshira suna masu annashuwa da- da da sakin fuska wannan fuskokin mu'minai ke wa wujuhun yawma idhin 'alayha gabar wasu fuskokin kuma a wannan rana abinda ke kansu shine wato kura yawma idhin 'alayha gabar kura ce da kuma duhu shine zai lullaba wannan fuska ta su kuma sannan idanuwan za su yi jajawar kamar yadda ayar ah, ina ga suratul maryam ne ko suratul taha ta faɗa to bacin haka tarhaquha qatar sannan kuma baki zai zai zai zai lullube wannan fuskokin bacin ga kura kuma ga duhu ga baki duk zai lullube wannan fuskokin sai Allah ya ce ulaika humul kafaratul fajr wa'annan sune kafirai kuma fajirai kasan Allah yana yin sakamako daga jinsin aiki ko an ce jama'u ma'al kufril fuzur sun tattara fajirci tare da kafirci da haka yi Allah ya saka musu tare da duhun fuska da kuma kura tana yawo a kan fuska shi ma sai Allah ya hada masa guda biyu to Allah ya kare mu wannan shine karshen wannan sura ta suratu al'ama ko suratu abasa ko suratu safara duk ana ce mata da aka bada sai mu shiga ta gaba bismillah بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت Allahu akbar Allah madaukakin sarki wato bayan ya kammala fa gaya mana sakamakon mutanen kirki da mutanen banza to wannan surar ta gaba ita kuma munasabar ta da wata bayan kan to ita kuma za ta yi bayanin tashin alkiyama da alamominta akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man arada an yara al-qiyamata falyaqra idza ash-shamsu kuwirat wa idza as-sama'u fadarat wa idza as-sama'u shaqqat duk wanda yake so ya ga tashin al-qiyama waɗannan surori guda uku to ya karanta su zai ga alkiyama karara Allah ya sa mu je cikin sa to wannan sura tana da ayoyi wato 20 da takwas ko da tara kuma makiya ce ita ce kuma sura ta 81 a cikin surorin alqur'ani guda 100 da goma sha hudu tana farawa da bismillahir rahmanir rahim idza shamsu kuwirat idan rana aka lulluba haskenta gaba daya ya zama ta kauce gaba daya haskenta an rufe shi ko ina ya dauki duhu shine idza shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat da kuma idan taurari in kadarat suka faffado daga mahallinsu suka da fado suka tarwace wa idan jibalu suyirat da kuma idan duwar wasu duk aka tafiyar da su daga guraren suka dawo babu su kwata-kwata wa idan isharu uqdilat da kuma idan wato al-ishar raquma masu ciki jam'i ne na wato ainihin ashrabu mai tace ashrabu ita ce taguwa raquma mai ciki gab da haihuwa me yasa aka kawo ta a nan gurin saboda an ce larabawa suna tana da mahimmanci gun sosai raƙuma mai ciki gab take da haihuwa to idan irin wannan raƙuman duk yadda suke da mahimmanci amma kutsilat aka bar su ba mai kiwo kowa ya kama gaban shi ga dandazon irin wannan raƙuman masu daraja da kima amma an kyale su ba ta su ake ba wa idan wuhush hushirat idan namun dawa hushirat aka tattara su alwushi ba sai namun dawa kadai ba dabbobi duka aka tattara su domin a yi saji ga wanda ta zalunci wata daga baya ta zama ƙasa an gane ku wai zalbi hawo sujjiran aka ne ko idan kuma tekuna sujjiran aka kone su a wata fassara a wata fassara kuma sujjiran aka busar da su an gane ko a wata fasara kuma sujurat aka cika ta suka yi makil makil duk akwai wannan fasara kuma kowace tana da dalilan da yasa aka yi ina fatan gano wannan dai ba kawai tawa zamu yi ba idan muka dauki dogayen bayanai ba za mu sauka ba na kuma muna so mu kai sauka insha Allah ta'ala wa idan bihar sujurat wa idan nufusu zuwijat idan kuma rayuka aka hada su da cikunan su na asali kowanne jiki an tsiro da shi a cikin kabari garan sa ya je ya shiga ciki an hada su shi da wa'izan da kusa zuwi zan wa'izan ma'udatu su ilan idan kuma rai wacce aka binne mai ran a tana da rai in tana karama yadda larabawa suke yi idan an haifi mace in tana karama wai sai a je a kashe ta in mace aka haifa to idan ita wannan wacce aka binne da rai aka tambaye ta bi ayi zambin kutilan wai da wanda laifi ta yi ne aka kashe ta aka tambaye ta ta san wannan tambayar ai da wanda ya yi kisan ai za ta ci ai ba laifin da ce ina ba ta gano wannan nan kaza ko akwai wai zasu ko kulushin ko kai mu je kafin daga nan sai mu karasa bayan Allahu akbar Allah ta'ala ya ce wa idza suhuf nushirat idan kuma takaddu na ayyuka aka watso su kowanne ta kowace takarda ta fada hannun mai ita wa idza sama'u kushidat idan sama aka gusar da ita daga gurin da take aka nannade ta aka aka aka gusar da ita yadda ka san ana cire fata daga jikin dabba idan za a aka yi fida ana cire fata gaba da to shine al-kashf asalin kenan وإذا السماء كشرت وإذا الجحيم سئرت idan wutar jahim aka ruruta ta ta ruru yadda aka faɗa farko da tattalin za ta ruru shekara dubu ta taifari ta ruru shekara dubu ta isa sannan ta ruru shekara dubu ta baki haka ta yi haka Allah ya sa aka mata wa idza jahim sufirat wa idza jannatu uzlifat idan kuma aljanna aka kusanto da ita ga masu shigarta alimat nafsu ma ahdarat to a daidai lokacin ne fa kowace rai za ta san abin da ta ta zo da shi in alhairi ka zo da shi za ka gani in sharri ka zo da shi za ka gani to waɗannan ayoyi dukkan su wasu malamai sun ce dukkan su alamomin tashin alkiyama ne wanda za su faru gab da alkiyama da kuma na cikin alkiyama wasu kuma malaman suka tafi akan wasu dai za su faru a tashin alkiyama amma wasu kuma ba dai alkiyama ta matse ba sosai akwai littafin da na gaya mana kwanakin baya mutabaqatul iftira'at al-asriya bima akbara bihi sayyidul bariya to shi ya dauki wadannan ayoyi mafi yawancin su ya ce duk ma sun faru yanzu misalin wannan yanzu idan zaka idan lokacin azhar idan Allah me ake duba agogo ba rana ake duba da kuma rana ake duba da hasken rana da inda take da shi ake duba da kusan sallah sai zanto kamar kamar an tafiyar da hasken nata ma'ana ba a aiki da ita an gane ku da daddare za ka ana gane hudowa na fitar da sauransu da wayewaye da yanayin kallo da sauransu amma yanzu galiba kuma shi ma wasu ilimomin da da kuma agogo za a ce karfe kaza a ga taurari su ma na in kada wa idar jibalu sayyirat misali duk girman dutse yanzu akwai kayayyakin aikin da da an zo da su sai dai in ba a sa za a dauke shi ba yanzu ba akwai babban dutse a Abuja ba zuba ake ce mai kowa ne in an ga dama kankanin lokaci sai a mai da shi plate sai dai in ba zo da kayan aikin ba kamar ana ishara zuwa ga wannan lokacin ke wa idar hushu hushirat kuma yanzu idan ka je gidan zu da sauransu wani irin nau'in namun dawa ne ba za ka gani ba wanda da can ba a yi masa haka amma ƙarshen zamani da ya zo yanzu gashi duk wani nau'in namun da za ga an ɗauko shi an mai gida an ajiye ana kallo wai zar biharu sujjara kuma suka ce shine man fetur yanzu ai teku ne a ƙasa na man fetur gashi an ɗauko shi ana konawa shine wai zar biharu sujjara an gane ko to ya ɗauki daga nan gurin abin da ya san bayan sai duk wasu alamomi da wanda sun riga sun faru to Allah ya sa mu dace alimat nafsu ma hadarat fala uqsim Allah ta'ala ya ce fala uqsimu bil khunnas ina rantsuwa da taurari al khunnas masu bacewa da da rana ba za ka ga hasken su ba sai da daddare za ka ga hasken su wasu kuma sun ce al khunnas masu dawowa ta baya ta baya bayan sun je karshen mayawatar al khunnas kenan al zawab masu gudana ko da yaushe cikin gudu suke alkunnas an gane ko masu bacewa idan lokacin faduwar su tai a lura da kyau sai su yi cikin alkinas alkinasatu shine asalin shi gidan barewa to tunda su ma suna shigewa gidan su bata sai aka ce musu alkunnas masu shigewa gidan su idan sun je karshe to ina rantsuwa da waɗannan abubuwa wannan wasu taurari da guda biyar akwai zuhura da wadare da sauran taurari da guda biyar wanda suke ko da yaushe cikin wanda aiki akwai kuma alkawaki sayyara su kuma taurari da guda goma sha biyu wanda su ma kowanne cikin awa daya sai sun zaga ko tana yin minti biyar a cikin awa daya kuma kullum cikin aiki suke ba su wanda suke tsayawa kuma akwai hikima cikin wannan aljawarul kunnas wallaili idza as'as ina rantsuwa da dare idan ya fuskanto da duhunsa wasubhi idza tanaffas ina rantsuwa da asuba safiya idan tai haske innahu la qawlu rasulin karim shi wannan alqur'ani zance ne na dan aike mai girma shine mala'ika jibril shine ya kawo shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai da fadin da fadin cewa nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin na'am
Thank you.
ne فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam Allah yana sifanta mala'ika Jibril a cikin ayoyin nan sai ce muta'in samma abin yi wa biyayya ne a can cikin mala'iku dan shine shugaban su gaba da shi yasa Allah yake bance shi da kawo wahayi Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas Allah yana zaben yan aike daga cikin mala'iku yana zaben yan aike kuma daga cikin mutane aminin kuma amintacce ne wata rana manzo Allah ya ce wa Jibrilu yace Allah ya ce ya ce min wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shin wani abu na rahama ta ya same ka ya kai Jibril yace kwarai da Allah ya ce min amin amintaccen shi rahama ta ka same ni yace da tun kafin Allah ya faɗi wannan ina dardar ko zan iya batawa da Allah ni ma alƙi ne mai kamar yadda ake da shelan amma tun da Allah da ya aiko ni da aya na kawo ma yace ni amintaccen shi ne na san to ba za mu faɗa ba kenan na san shi kenan yanzu za mu yi zaman lafiya da ubangiji na samu aminci sallallahu alaihi wasallam san ma amin wa ma sahibukum bi majnun sahibin nan naku manzan Allah kenan da kafirai yake amma anan ba ma hukaci bane to anan ne makiya sahabban manzan Allah yace wai an ce sahabban annabi ba wata daraja bace kafirai ma an ce masu sahibukum wannan wata ran zamu dawo kanta dan dai ba lokaci Allah ya ce wa ma sahibukum bi majnun sahibunku manzan Allah ba ma hukunci bane wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin hakika ya ga malaika jibril a sashen sama bayyananne ya ga shi a nan gurin wa ma hu lokacin da zai sauka mai da wahayi a kogon hira wa ma huwa ala al-ghaibi bi dhanin akwai kuma kira'a da take bi dhanin to in ka dauke ta bizani wa ma huwa alal gaibi bizani bizani shi ba abun tuhuma bane akan wannan wahayin da ake kawo mai wanda yake shi gaibi ne abun ba a tuhuma shi zai yi ƙarya a ciki banin yadda muka saba karanta kuma shi ba mai rowa bane da wannan wahayi yana da an kawo mai zai gaya wa sahabbai وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم kuma shi wannan wahayi na alqur'ani ba zancen shaytani bane wanda yake zefaffe daga rahamar Allah zance ne na Allah wama tanazzalat bihi shayatin ko Allah yace shaytanun aljanu ba sa iya saukar da qur'ani wama yanbaghi lahu ko bai ma kamata gare su ba sai yace wama yastadiun ba ma za su iya ba an gane ko domin dan adam ma ya fara da ni fasaha yasa lokacin da ake cewa idan za a iya yin qur'ani mutane da aljanu su haɗu sai Allah ya gabatar da kalmar al-insu qul la in sama'at al-insu sannan wal jinnu ala an yatu bi hadha al-qur'ani la yatu bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'd dhahira in ko wajen shedanci ne da wajen wata gagara to aljanu sun fi yasa Allah ya ce ya ma'ashar al-jinni wal insi tunda magana guduwa ce in istabatu an tanfuzu min aqdari samawati wal ardi fanfuzu da aka dai qur'ani wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim fa aina tazhabu ina za ku tafi ne da wannan ƙaryatawa din ina za ku tafi ina kuke so ku kai in huwa illa zikrun lil alamin qur'ani ba wani abu bane face sai wa'azi ne da tunatarwa ga dukkan talikai liman sha'a minkum an yastaqim wanda ya ga dama daga cikin ku ya daidaita kan tabarki amma sai Allah ta'ala sai ya cika abin da hakika ka san ba akwai hakika ta gaskiya akwai hakika akwai zandaka akwai shari'a akwai dariƙa wanda ake ce ba yan hakika yanzu zindigai ne ba yan hakika ba ne amma yanzu mun zana yan hakika ne amma hakika ta gaskiya akwai hakika jam'u dariqati ila shari'ati ma al haqiqati al qura al wasiqa inda shu ibrahim a hada dariqa shari'a da dariqa da hakika to igiya kenan mai karfi amma cewa ba za a yi sallah ba a zaki annabi yayi wannan ba wannan kafirci ne ko ba hakika ba illa ya ka ana cewa yan hakika ne kawai na suna kawai ba da cewa su yan hakika ba su kamata a ce musu kafirai kawai ko sindikai to sai Allah ya cika abin da hakika cewar komai Allah ke yi ma na hakika ke komai Allah ke yi wa ma tashaquna illa an yasha Allah rabbul alamin amma duk yadda kuka so ku zama kan tabarki madaidaici ba ku isa ku ku so haka din ba sai in Allah ubangijin talika ya so haka komai yadda kake so ka zama shiryayye in Allah bai yarda ba wallahi ba za ka zama ba to Allah ka shirye da mu ka tabbatar ka tabbatar da mu akan tabarki madaidaici kar ka zamar da mu daga kan tabarki madaidaici alfarma annabi sallallahu alaihi wasallama kuma nan za mu tsaya sai gobe insha Allah za mu ci gaba abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada abubuwan da muka faɗe su da kuskure ko rashin sani to Allah ka sanar da mu kuma ka yafe mana To alhamdulillah insha Allah ta'ala tun daga yanzu mu fara faɗa nan da kwana goma sha uku za mu katama za mu rufe karatu kuma in Allah ya zuwa min aljanna wannan inda rayuwa insha Allah ta'ala kuma yadda bayani ya gabata kowa daidaikun mutane yan kwamitin ke ta shiri daidaikun mutane ke ta shiri matayen cikin gida su ta shiri domin gayya ce za a yi kuma gayya ta alhairi kuma idan aka gayya alheri ya kamata su ga alhairai ko ba a zo a yi kamas kamas ba Allah ya ba mu ikon yin hidima sosai gawar kanta alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam hidimta Qur'ani wanda yana ga la'alla wannan shekarar ta kai ta wajen 19 sannan bana za mu sauka to za ku ai ya kamata mu motsa sosai ko kowa ya girgiza sosai ya motsa a hidima ga alqur'ani muna fatan haka alfarma annabi alaihi salatu wasallam to ina ga sai mu ga subhanallahi